ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da hudu ga watan uku shekara 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsiri a wannan markazi namu mai albarka markazul imam dani da tahfiz alqur'ani wa ulumi da ke nan biyo kwatas cikin garin azare jihar Bauchin Najeriya mun fara darasi a cikin suratul baqara inda mun karanta ayoyi da suke magana akan wato masu takwa da siffofinsu sannan mun karanta ayoyi da suke magana akan asalin kafirai wato zir wato ainihin suma da wato ukubar da Allah ya musu sannan jiya kuma mun karanta ayoyi da suke magana akan munafukai da kuma siffofinsu an gane da ma misalce wato ainihin misalcensu wannan yake wato ainihin nuna mana darasi na jiya kenan mutum ya yi taka tsantsan wajen wato ainihin gujen munafurci mutum ya shiga musulunci gaba ɗayansa kada ya shiga da niyyar mai ya wato ainihin ci kafar addinin musulunci idan ya haka to Allah ta'ala zai tozartar da shi a nan duniya da lahira shi yasa dukkan waɗanda tun zamanin Annabi sallallahu da ma zamanin da ya biyo zamanin Annabi sallallahu suke shiga musulunci ba da kyakkyawan niyya ba to Allah baya datar da su an gane yau Allah yana datar da wanda ya shiga musulunci da kyakkyawan niyya ku duba dai tarihin sahabbai na nabi sallallahu irin su sa'ad ibn mu'adh ko da suka shiga musulunci da kyakkyawan niyya gaba ɗaya shekara nawa a musulunci amma annabi sallallahu ya ce al'arshin ubangiji yayi girgiza saboda mutuwarsa kenan kun gone yake nuna zuciyar mai tsarki ce a daidai lokacin da shi kuma abdullahi bin ubay bin salul da ya musulunta ya shiga musulunci da mummunar zuciya da ya mutu annabi ya shiga zai masalla umar yake janyo shi yake cewa rasul ka taya za ka masa sallah ya ce kaza da kaza rana kaza ya yi kaza da kaza annabi sassalin shi umar ka rabu da ni zaɓi aka bani kuma na zaɓi na mishi sallah da ya gama sallar sai Allah ta'ala ya saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri daga yanzu duk munafikin da ya mutu ba zancen ka masa sallah ko ka je ka masa addu'a kenan kun ga gashi dai mutane ka ce duk mutane ne amma kowa da irin me zuciyarsa to kullum kai kai kokari zuciyarka ta zamo mai kyakkyawa ta zamo mai fes ta zamo fes ba mai datti ba da wannan za ka yi nasara a rayuwa Allah ta'ala ya mana dace yau kuma za mu tashi a aya ta 21 dai a cikin suratul baqara tafaddal al-azim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta wa ubangijinku wannan da ya halitta ku wallazina min qablikum sannan ya halicci waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun tabbas za ku samu taqwa alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha shine wanda ya sanya muku ƙasa ƙasa ta zamo shimfida was samaa bina'an sama kuma ta zamo wato ainihin kamar gini wa anzala minas samaa'i ma'an sannan ya saukar muku ruwa daga sama fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum sai ya fitar da wannan ruwa din nau'ika ko kuma ya fitar daga tsirrai ko kuma 'ya'yan itatuwa domin su zamo arziki gare ku fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun to kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sannan in kun kasance cikin shakku cikin daga abin da muka saukar wa bawanmu fa'tu bi suratin min misli to ku zo da sura wato misalin alqur'ani wad'u shuhada'akum sannan ku kirayi ababan bautar ku koma bayan Allah wato min dunillahi kenan in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya fa in lam taf'alu idan ba ku aikata ba zuwa yanzu walan taf'alu wato kuma ba za ku taba aikatawa ba ko a gaba to fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara to ku kiyayi wutar da makamashinta shine mutane da kuma wato sune mutane da kuma duwatsu uiddat lil kafirin an tanadar da ita wato ainihin ga kafirai qawluhu ta'ala wato fadin Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullah dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yarda yake cewa ya ayyuhan nas khitabu ahli makka ahli makka to in kada ana cewa ya ayyuhan nas to magana ake da me mutanen makka wato ainihin ga al'umma waɗanda suke 'yan makka kenan saboda lokacin akwai karancin masu imani cikinsu wa ya ayyuhal ladina amanu khitabu ahli madina in ka ji ya ayyuhal ladina amanu to ana magana ne da mutane na madina saboda lokacin muminai suna da yawa wa huwa ha huna amun wato anan kuma to dukka ne ana magana ne da dukkan mutane da na makka da madina da kuma sauran ma dukkan mutanen duniya to nan gamewa ta duka ya ayyuhan nas illa min haisu innahu la yadkhulu sigar wal majani sai dai waɗanda ba za su shiga ba akwai yara akwai mahaukata saboda annabi sallallahu ya tabbatar mana a hadisi cewa daga shi waɗanda aka ɗauke alƙaluma a kansu akwai mi yaro har sai ya balaga akwai mahaukaci har sai mi har sai hankali ya shiga jikinsa u'budu rabbakum dan haka Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane u'budu wahidu wato ku bauta ubangijinku ai ku kadaita shi قال ابن عباس رضي الله عنهما أولاد عن عباس يكي تشيوا كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد دون أبو ديزو القرآن كجا عن بتا نبوتاتو معنى سشيني كاليتاوا kinan kada mutum ya ji an ce u'budu rabbakum ya dauka bauta ce ba tare da an tsantsane ta ba a bauta ce wacce dole an tsantsane ta daga barin shirka an gane shi yasa muna wani zamani yanzu wanda ba da'awar da tafi kowace muhimmanci irin da'awar tauhidi don mutane gaba ɗaya an gauraya musu addinin musulunci an gane mutane sun dawo irin shirkar da dacan ake yi dacan mushirkan dama dama sun riki shehunansu ababen bauta daidai lokacin da mu ma yanzu mushirkan yanzu suka riki mai shehunansu ababen mai bauta da za ku ji da waddan na sha faɗa muku لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا تذرن ودا سواعا يغوث يعوق نسرا dukka waɗannan fa'ablada ba sai ce mutanen kirki da suka mutu sai wato ainihin abokansu suka ji wato zafin mutuwarsu sai suka ce to sai mutum mutuminsu suna tunawa da su da suka yi ablada ba sai ce ba su bauta musu ba ‘ya'yansu da suka zo sun san iyayensu ba su bauta wannan ba su ma ba su bauta musu ba da jikoki suka zo da aka ɗauke ilimi a cikinsu abdullahi abbas ya ce shikenan sai shi ɗaya musu wahayin cewar ai iyayenku da kakanninku bauta musu suke to shikenan sai suka rike su ababen bauta shine sanadiyar allah ta'ala turo da annabi nuhu ya musu wa'azi to mu ma yanzu kun ga kenan ka kaddara waɗannan shehunan su shehu in ya su tijjani su ka kaddara ma mutanen kirki ne akwai wanda ya ce a bauta musu misali to kuma me ma'anar lankaya su a wuya me ma'anar manna su a mota me ma'anar manna su a gida me ma'anar manna su a masallaci duk wannan me ne kun ga kenan addinin wani abu ya shige shi an gane an shigar mana da wani abu a cikin sa wanda baya ciki yawa dukkan yanda mutanen kirki cewa aka ce mu so su me kuma koyi da su ko amma ba a ce mu bauta musu ba yawa mutanen kirki sawa'un ka san su ko baka san su ba ai shari'a ma ta shar'anta mana musu addu'a a ta iya da muke kullum a sallah assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina duk sun shiga in mutanen kirki ne na kware to amma bauta fa yanzu yanda za ku ga ana yi da kalmomi na kafirci sai dai Allah ya shiryar da mu don haka Allah da ya kirayi mutane ya ce u'budu rabbakum ku kadaita ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halitta ku wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suke kafin ku ai wa khalaqal ladina min qablikum ma'ana ya halicci waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun likai tanju min al'azab to tabbas za ku samu takawa saboda ku tsira daga wato ainihin azaba kun ga kenan Allah ta'ala bayan ya ce mu bauta masa sai ya faɗa mana aikinsa wanda aikin shi kadai yake dan haka shi kadai ya cancanci mai bauta shi yasa ayoyi da yawa sai Allah ya faɗi ayyukansa sai kuma ya ce amin a bauta masa saboda ya nuna maka cewa tunda ba wanda yake wannan aikin sai shi to kuma ba wanda ya cancanci bautar ma sai wa sai shi inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh sai ya ce yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idni sai ya ce zalikumullahu rabbukum fa'budu sannan inna allaha falikul habbi والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربك ذلكم الله فأنا تؤفكن حزوا وانا تتس عند بير تشكين تتس عند بير ناتشان تشكين سورة الأنعام حزوا بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سيجمي ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil to kun ga hakikan wanda ya cancanci bauta shine ubangiji ga ala da ya halice ka ya halice waɗanda suke kafin ka yake saukar maka da ruwan sama yake fitar maka da tsirrai yake azarta ka duka to wannan shi cancanci bauta amma waɗancan da in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum waɗannan ai ba su cancanci bauta ba ko Allah ta'ala ya shiryar da mu qala sibawai to babban malamin luga yake cewa la'alla usiba wai la'alla wa asa harfa atarajji la'alla da Allah ya ce la'allakum dinnan ko tattaqun la'alla da kuma asa harfa atarajji harufa ne guda biyu na fata wa umma min Allah wajib amma in Allah ya ce la'alla to tabbas ne in Allah ya ce la'alla kaza to abin ne zai faru an gane ba ya tsammanin faruwarsa ake ko fatan faruwarsa ake ba Allah sai ya faɗa mana wasu ayyukansa bayan wato bayan waɗanda ya ambata allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ay bisatan shine wanda shine wanda ya sanya muku kasashen fidaddiya ga ta nan me zaka taka ta ba tare da me wato an kana tsoron ta burma da kai ba ai zallalaha wa lam yaj'ala hazanata wato ai ma'ana ya ho ya wato horar muku da ita bai sanya ta mai tauri ba la yumkinu al-qararu alaiha wanda me tabbatuwa akan ta zai wahala والجعل ها هنا بمعنى الخلق تعالى يأتي الذي جعل لكم الأرض أنا الجعل أنا نفع الخلق أي خلق كنا معنى يا حل تامكو قصر والسماء بناء وسقفا مرفوعا سنة سنة سمي تمكر جني دا كما ريفي وان دا يكي مدوككي أنغاني وجعلنا السماء سقفا محفوظا تو كما بان يا سنة ترفي يضمو كياي با ربتوا أكنكو kuma ba tare da fila ba an gane bighairi amadin tarawnaha wa anzala minas sama'i ay minas sahab sannan ya saukar daga girgije ma'an wa huwa al-matar wato ya saukar da ruwan da shine ruwan sama fa akhraja bihi minas samarat sai Allah ya fitar da wannan ruwan nau'ika na wato ainihi wato ƴaƴan itatuwa alwana samarat wa anwa'an nabat ya fitar da launuka daban-daban na mi ƴaƴan itatuwa da kuma nau'ika na mi tsirrai wato akwai aya cikin saukar ruwan sama da kuma fitowar mai fitowar tsirrai yanzu aku ga ƙasa mai ta bushe an gane kuwa amma an Allah ya saukar da ruwan sama fa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij aka ƙasa ƙasa ɗaya ce amma ta da nau'ika iri iri na mai na tsirrai za ka ƙasa ta zama abin sha'awa mai daɗin kallo na haka duk wanda yake wannan shine Allah kuma shi ya cancanci mai mu bauta masa mu kaɗaita shi da bauta to sannan Allah ya fitar da waɗannan nau'ika na wato ‘ya'yan itatuwa da tsirrai da rizqan lakum domin su zamo mai arziki a gare ku ta'aman lakum ai abinci a gare ku wa alafan li dawabbikum sannan abinci ga dabbobinku shi yasa jama'a asalin arziki daga na ke sankowa daga sama shi yasa masu hikimar da suke cewa duk wanda baya noma to zai fama zai fama da me da yunwa duk wanda baya wato ainihin noma zai yi fama da me da yunwa kasancewar arzikin nan daga ina Allah ta'ala yake sauko da shi shine daga sama wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun an gane wannan kenan don haka dai Allah ya fitar da wannan tsare domin su zamo abinci gare ku da kuma mai abinci ga dabbobinku fala taj'alu lillahi andada ai amsalan ta'budunahum ka ibadatillah to kada ku sanya wa Allah wato kishiyoyin da za ku na bauta musu irin yadda kuke bauta wa Allah wa antum ta'lamuna annahu wahidun khaliqu hadhihi al-ashya alhali kun san cewar wanda ya halitta waɗannan abubuwa shi kadai ne an gane kenan tunda mutum a zuciyarsa yadda Allah ya kaga shi ya san cewar wanda yake halittu gaba ɗaya shine wa shine Allah yawa to ko bai kamata ya hada Allah da abokin tarayya ba kuma wallahi in mutum ya hada Allah da abokin tarayya ya shirka ko sai ya walakanta nan duniya da kuma a ina a lahira yau ga sanan mun gansu waɗanda suka yi ta shirka cikin ɗariƙun suka ɓatar da mutane mun ga yadda suka walakanta malami na Allah Allah yana tsare shi da lafiyarsa da mutuncinsa da darajarsa da hankalinsa wallahi har ya koma ga Allah amma in kaga malami ya tsufa ya walakanta ya lalace ya yi fata-fata ya kaskanta ko to wallahi tallahi bai bi ta farkin da Allah ta'ala ya ce bi bane Hassan al-Basri ya yi shekaru yana tafiya da malamai suke cewa yana tafiya da almajiransa aka iso wani rami kafin su tsallake ramin ya naɗa wandonsa ya tsallaka suka ce malam muna jiya maka tsoro ce a wannan jikin da kuke ga mun tsare shi lokacin kuruciya sai Allah ya kare mana shi lokacin tsufa kenan duk wanda yake so ubangiji ya tsare shi bayan tsufa to ya tsare dokokin Allah lokaci na na kuruciya amma mutum in a kuruciyarsa ya ta yakan tauhidi ya ta yakan ahlus sunna to Allah in ya tsufa kuma wannan misalan fa ana ganin su ne kun gane kuwa yau muna ganin su ne zahiran in ya tsufa to Allah ba zai bar shi ba don haka babu abin da ya kai tauhidi ibada kuma ya kai uwa musulmai hakki ne na Allah a kanmu mu bauta masa hadithin mu'az dan jabal hadithin bukhari da muslim mu'az dan jabal ya ce annabi sallallahu alaihi da mu'az dan jabal ya mu'az ko ka san hakkin Allah akan bayi yace Allah wa rasuluhu ala annabi sallallahu alaihi da shi hakkin Allah akan bayansa shine su bauta masa kada su shirka da shi can annabi ya ce da shi ya mu'az ko ka san hakkin Allah hakkin bayi su kuma akan Allah ya ce Allah wa Rasulu alam ya ce shi ne in sun bauta masa ba zai azabtar da su ba jama'a ba zai azabtar da su ba a nan duniya da lahira ko kuma a iya lahira hana duniya in dai bautar daidai aka yi to Allah ya ce wa ala Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minkum ko la yastakhlifannakum daidai in janyo ta la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablikum ولا يمكننكم دينكم الذي ارتضى لكم ولا يبدلنكم من بعد خوفهم امنا سيشي امامي يعبدونني لا يشركون بي ان انا son aminci ko da zaman lafiya to dole sai ya zama karshen karkashin mi bautawa Allah shi kadai babu me babu shirka yawa shi yasa duk yanda ake son aminci to aje ayi wa'azi a garin su daina daura laya su daina daura guru bokayensu duk a kashe su to shine za a zauna lafiya yau amma in gari da bokaye da mushrikai shi yasa duk irin waɗannan zamfara da wai zuwa za a musu wa'azi fa su san tauhidi in sun san tauhidi ba za su yi kidnapping ba yau duk wanda ya san tauhidi ba zai yi ba zai yi kidnapping ba dan haka dai kar mu tafi da yawa akwai yan musulmai bauta abu ne da yake da muhimmanci sannan mafi alkhairi wato littafi mai muhimmanci da aka rubuta a bangaren bauta akwai littafin al-ubudiyya na Sheikh islam Ibn Taymiyyah wanda shine wannan littafin yana da kyau ga dalibin ilimi ya neme shi shekul islam ya yi magana akan hakikanin bauta da abin da bautar ta wato ainihin kusa Allah ta'ala ya mana dace ko in kuntum fi raibin ai wa in kuntum fi shakkin sannan in kun kasance cikin shakku mimma nazzalna ya'ni alqur'ana ala abdina muhammadin sallallahu wato daga abin da muka saukar da shi yana nufin alqur'ani a bisa akan bawa mu shine muhammad fa'tu amru ta'jiz wato ku zo wato wannan umarni ne na gajiyawa ba za su iya ba to fa'tu bi suratin to ku zo da wata sura wa suratu qita'atun min alqur'ani wato sura wani gutsure ne na alqur'ani ma'lumatul awwal wal akhir wato wacce take da sanannen farko da ƙarshe ma'ana in kun kasance cikin shakku cewa wannan alqur'anin ba daga gare mu yake ba ko fali'atu bi hadithin mithli in kanu sadiqina to su zo da wani zance mana ai balarabe ne kai su ma kuma menene larabawa ne su zo da irin hadithin mithli su zo da wata magana suka gagara to Allah ta'ala ya ce to su zo da surori goma mana am yaquluna iftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين in sun ce kirkiran qur'ani kai daga molan kanka ka faɗe shi to su zo da kwatankwacin surori goma na ƙarya mamana da suka kasa sai Allah ya ce to wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli to su zo da sura ɗaya mana da ta gagara du sai Allah ya ce musu to fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku yi ba a baya to gaba ma fa ba za ku mi ba za ku iya ba daga ƙarshe dai Allah ya cike musu qul la in ijtama'at al ins wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da mutane da aljanu su taru su taimaki juna a samu malaman lugan cikin su da malaman balagan cikin su da kowane bangare ma da masu sanin ilimin kimiyya da tun da duk alkurani ya tattara wannan ko su zo da kwatankwacin alkurani to fa ba su iyawa na haka mai hankali sai dai mi ya gaskata cewa alkurani din nan magana ne na Allah kuma daga wajen Allah yake don haka dai na Allah ta'ala ya tahaddi ga waɗanda suke kafirai da ma mutanen duniya baki ɗaya cewa in sun kasance cikin shakku daga abin da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu na alkur'ani cewa ba daga Allah yake ba to su zo da wato ainihin wata sura mana min mislihi ai mislil qur'an wato wacce take kama da alkur'ani wa min sila wato min din nan sadar da zance ne ka kauri ta'ala qulil mu'minina yaghuddu min absarihim ay yaghuddu absarahum ne wad'u shuhada'akum ay wasta'inu bi alihatikum sannan ku kiraye shuhada akum ai ku nemi taimakon ababen bautar ku allati ta'buduna ha waɗanda kuke bauta musu min dunillahi koma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance wato ani masu gaskiya anna muhammadin yaquluhu min tilqa'i nafsihi in kun kasance kuna da gaskiyar cewar annabi daga kansa yake kirkira alqur'ani falamma tahaddahum ajazu yayin da Allah ta'ala ya kalubalance su sai wato ainihin suka gajiya ba su iya ba sannan daidai gaban nan ku lura sai Allah ta'ala ce wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina kafin nan kuma ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum kina da cikin matsayi mafi daraja shine ka zama bawa nawa na Allah kun gane ko ka zama bawa na Allah shi yasa da akwai matsayi da da matsayi da zarce bawa to da Allah ta'ala ya sanya annabi sa wannan matsayi to amma ba matsayin da ya kai ka zama bawa Allah shi yasa annabi sai ya ce sunayen da Allah ya fi so sunayen Abdullah da Abdurrahman bawan Allah bawan mai rahama an gane sana annabi ya ce kada kuna wuce gona da iri a kaina irin yadda kiristoci suka yi akan isa dan maryam kuce da ni bawan Allah manzon Allah shi kansa annabi isa mi ya ce maganarsa ta farko qala inni abdullah kenan ka zama bawa na Allah ba matsayin da ya kai wannan dan haka mu bayi ne na Allah malamai ma bayi ne na na Allah ba su da wani abu na tsoka na tsoka ne na cancantar bauta iyakaci in su na kirki ne ka so su in suna aikata abin kirki kai koyi da su a wannan bangare amma rikon su abin bauta kuma an jahiltar da mutane ba a karantar da su addini ba an rataya musu hotuna suna ta fama da shi aina aka taba haka wannan ba addini bane an gane addini ne na maguzawa fa in lam taf'alu fi ma madha fa qala wato falamma tahaddahum ajazu yayin da Allah ya kalubalance su sai suka gajiya ba su iya ba fa qala sai Allah ya ce fa in lam taf'alu fi ma madha to idan ba ku aikata ba cikin abin da ya gabata walan taf'alu abadan ko fi ma baqiya sanan ba za ku iya yi ba har abada cikin abin da ya rage wa inna ma qala zalika li bayan al-i'jaz sanan kawai Allah faɗi haka saboda bayani na gajiyarwa wa anna al-qur'ana kana mu'jizatan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sanan annabi wato al-qur'ani ya kasance mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam haisu ajazu an al-itiyani bi mithli da suka kasa wato zuwa da kwatankwacinsa kowane annabi Allah yana bashi mu'jiza mu'jizar da Allah ba annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ita ce me alqur'ani kuma babu irinta an gane to dan haka ita mu'jiza malamai suke cewa amrun khariqun lil ada maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'arada yujrihi Allah ala yadi mudda'in nubuwa an gane abu ne da ya saba al'ada wanda Allah ta'ala yake ba da shi a hannun wanda yake ikirarin wato annabta ko wanda Allah ya turo shi a matsayin wato ainihin annabi kuma abin da dole ka sallama ba za ka iya ba ka zo da irinsa ba za ka iya bayan da za ka iya zuwa da mu'ajizar annabi musa ka jefar da sanda ta zamo mai wato an macijiya kuma ka ɗauko ta ta dawo yadda take sandarta ko ka sa hannu ahmad ta fito da haske to waɗannan mu'ajizoji haka ba ka iya zuwa da mu'ajiza ta mai ta annabi isa ba to mu'ajizar da kuma ta gagari duniya gaba ɗaya ita ce ta mai ta alƙur'ani an gane har yanzu kowa ya sallama cewa ba wanda zai iya zuwa da kwatankwacin alƙur'ani fattakun nar to in kun kasa haka to ku kiyaye wuta ai fa aminu wattaqu bil imanin nar ai ku yi imani sai ku kiyaye daga wuta ta hanyar wannan imani allati waquduha an-nas wal hijara wannan wutar da makamashinta wato sune mutane da duwatsu qala ibn abbas wa akthar al-mufassirin abla da abbas da mafiya yawan malaman tafsiri suka ce yani hijaratul kibrit wato yana nufin mi sinadari na wato ainihin ashana malamai suka ce ko kamar yadda malai ambata li annaha aktharu iltihaman saboda mi sinadarin da ake ashana da shi cikin duwatsu yafi saurin mi ruruwa to irin waɗannan duwatsu su ake sawa mi a cikin wuta uiddat huyat lil kafirin sannan wannan wuta an tanadar da ita ko an shirya ta ne ga wato ainihin waɗanda suke kafirai Allah ta'ala ya tsare mu da haka dai kun ga waɗannan ayoyi ko uwa musulmai da Allah ma karanto mana sun yi magana akan bauta da kuma wato ainihin muhimmancin bauta sannan sun yi magana akan mai alkur'ani mutum ya imani cewar mai gagara ba daune ba wanda ya sai zo ne da kwatankwacinsa Allah ta'ala ya shirya da
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah ta'ala ya ce wa bashirin ladina amin kuma ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat su kuma suka aiki na gargari anna lahum jannat lalle suna da aljanna tajri min tahti al-anhar wanda koramai ke gudana wato ainihi a ƙarƙashin ta kullama ruziqu minha min samarati rizqan duk yayin da aka azarta su da wani dan itace wato ainihi na arziki qalu sai su ce hadha alladhi ruziqna min qabl a wannan shi aka azurta mu da shi kafin wannan lokaci wa utubihi mutashabiha to za a zo musu da shi mai kaman ceceniya da juna shi yasa suke faɗan haka wa lahum fiha azwajun mutahhara sannan a cikin aljanna suna da mata masu tsarki wa hum fiha khaliduna sannan su madawama ne a cikin aljanna qauluhu ta'ala faɗan Allah madaukaki wa bashiril ladina amanu ai akhbir wato kai bishara ga masu imani ai ka ba su labari والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه don an ce albishir shine duk wani wato ainihin wato duk wani labari na gaskiya wanda fatar fuska take canjawa da shi jama'a duk wanda aka masa albishir sai kaga fuskar sa ta me ta canja yawa wa yusta'malu fil khairi wash sharri wato ana amfani da wabashir din nan ko bishara a abin da yake na alkhairi da sharri wa fil khairi aghlab amma kuma a wato ainihin abin da ya zamo alkhairi shi yafi yawa shi yasa zaka ga har alqur'ani bishara ta kan bo abin da yake na shari an gane bashirul munafiqina kaga ka bi anna lahum azaban alima kaga an ce ai bishara ga munafikai suna da azaba mai radadi kaga wannan ai sharri ne an gane to haka kuma ta kan zo alkhairi kamar yanda ta zo anan sannan kuma wa bashirul ladina amanu kai bishara ga wato ainihin masu imani hakika sun cancanci bishara saboda abin da Allah ta'ala ya musu na ni'ima a cikin aljanna abin da yake cikin aljanna ya cancanci a maka me bishara da shi wato a sanar almaka a bishi da shi da bahaushe yake faɗa da haka dai ka yi bishara ga masu imani masu imani su ne waɗanda suka yi imani cewa Allah ɗaya yake bai da abokin tarayya an gane suka yi imanin cewar annabi Muhammad sallam manzo ne na Allah na gaskiya da sauran annabawa ma duk suka gaskata suka yi imani da littattafai na ubangiji suka yi imani da cewar ranar alkiyama atiyatul la rayba fiha an gane suka yi imani da kaddara ta alkhairi da shari'a waɗannan su ne masu imani wa amilu salihat sannan suka aiki na gargari aiki na gari shine aikin da aka yi shi dan Allah kuma ya dace da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane kuwa in ka yi shi dan Allah bai dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kai aiki na gargari ba al fi'lati salihat ai wato ayyuka na gargari ya'ni almu'minin alladhina hum min ahli at-ta'at ne yana nufin mu'minai waɗanda suke mai ahali na da'a anna lahum jannat wato lalle suna da aljanna jam'ul janna wato jannat din nan jam'i ne na mi aljanna wal jannatu abinda ake ce da aljanna albustanu alladhi fihi ashyarul musmira to lambu wanda yake da bishiyoyi masu ƴaƴa a ciki an gane summiyat biha an kirata da wannan suna lijtinaniha wa tasatturiha saboda wato ainihin yanda bishiyoyin nan suke rufe ta kuma suke ɓoye ta aljanna tsabar bishiyoyi da shuke-shuke da suke ciki ya zamo mai tana cikin koriya sharke kuma a lullube take ta ko ina dinta an gane shi yasa har yanzu daga ciki abin da yake da kyakkyawan gani akwai koren abu ko gurin da yake da bishiyoyi sai ka guri ne da yake da ban sha'awa wato bil ashjar da kuma yanda ta ɓoye cikin bishiyoyi ta jiri min tahtiha ai min tahti ashjariha wa masakiniha wato al anhar wato koramai suna gudana a ƙarƙashin bishiyoyin da kuma gidajen da suke cikin aljanna almiyahu fil anhar ai wato ruwa cikin koramai din ne yake gudana li'annan nahra la yajri domin korama ba ta gudana ruwan da yake cikin ta ne yake gudana wal anhar jam'u nahar wato koramai din ne jam'i ne na mi na nahar summiya bihi li si'atihi wa daya'i wa diya'i an kiraye shi da wannan suna saboda yalwasa da kuma haskensa wa minhu nahar daga ciki ne ma ake cewa wato nahar yini kenan kullama mata ma ruziku ut'imu minha wato duk lokacin da aka azurta su aka ciyar da su daga aljanna ai min aljannati ai daga aljanna min thamaratin ayu thamara wa min sila wato na kowa daga kowane mi wato ainihin dan ice wa min sila min din nan sadar da zance ne rizqan ta'aman aka azurta su da shi a matsayin abinci qalu za su ce hadha alladhi ruziquna min qabl wato ai wannan shine aka azurta mu da shi kafin wannan lokaci athimaru fil jannati mutashabihatun fil launi wato saboda ƴaƴan itatuwa a aljanna suna kama a wato ainihin suna kama a launin su kalar su mukhtalifatun fi ta'ami amma kuma cikin dandanan su yami ya bambanta an ga ƴan aljanna aka iya ganin abu duk kalar sa mangoro amma an ka sha kowane da ilimi dandanan sa fa idza ruziqu thamaratan ba'da ukhra wato idan aka azurta su da wani dan ice wato bayan wani na daban zannu anna hal'ula sai su zaci na farkon nan ne wa utubihi bil rizqi mutashabihan to za a zo musu da wannan arziki mai kamanceceniya da juna qala ibn abbas mutashabihan fil alwan mukhtalifan fi tu'umi abla da abbas yace masu kama a wato ainihin kalar su amma kuma mabambanta ne dandanan su an jabirin qala daga jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce ahlul jannati yakulun yan aljanna suna ci wa yashrabun suna sha to kenan ana ci ana sha a ina duk wanda zai ce muku karamar sa baya ci baya sha kuke ga in har aljanna ma za a ci kenan ƙarya ne an gane sannan annabawa ma Allah ta'ala ya ce dangane da su wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama yamshuna fil aswaq yau ba wata karama kace baka cin abinci in ka ce ba ka cin abinci jama'a wannan duk wanda kuka ji yana iddiayin haka yana so ya kai kansa matsayi ne na ubangiji saboda ai ba matsayi da yake na annabawa don ka tsallake matsayin annabawa ba to su ma annabawan suna shi sannan Allah shi ne mi as-samad malamai sun fassara as-samad allazi la jawfa shine wanda bai da ciki saboda in dai da cikin ka to dole kana da bukatar me abinci dan aka ku lura waɗannan masharanta akwai maganganun da suke wanda in baka hankalta ba baka gane ina suka dosa ba duk wanda ya ce karamarsa ta rashin cin abinci ne to yana so ya nuna cewa shi yanzu matsayinsa ya wuce matsayi na bayi ma ya tafi matsayi na yi kuma suna faɗa wani ya ce kwanansa shida a Allah kuma fa yana shiga ban ɗaki Allahu akbar wannan masu sintattu ɗin Allah ya ba su lafiya dan haka ahlul janna to yan aljanna ya akulun suna ci wa yashrabun suna sha wala ya bolon to amma ba sa fitsari an gane shi yasa tsarin ginin aljanna babu banɗaki mu kuma yanzu injiniya ya zo ya fitar maka gida villa sai bai banɗaki ba ana ba ku kare da shi an gane to amma ita aljanna sai aka gina ta aka tsara ta kuma ba a yi banɗaki a cikinta ba Allah ka kai mu aljanna Allah ka sanya mu aljanna wala ya tagawwatun sannan ba a ba haya mu yanzu in kai sati biyu ba kai ba haya ba ya kace ba dole a tafi asibiti yanzu duk kudin ka kuma yau to amma kun ga aljanna duk jin daɗin ka kuma amma aljanna ga jin daɗin kuma zaka ci zaka sha kuma ba ban daki wala yamtakhitun sannan ba majina an gane munan lafiya ma shine kana fitar da ni alamar kenan gabanka giris din da yake juya su akwai shi an gane wala yamzuqun sannan ba su yawo yau babu yawo wa yulhamuna alhamda wa tasbih sannan ana kimsa musu faɗin alhamdulillah da kuma faɗin subhanallah kama yulhamuna nafas kanan da ake kimsa musu numfashi dan haka yanda kake numfashi baka shan wuya haka aljanna in kana subhanallah alhamdulillah shi ma baka shan mi baka shan wahala an ga kun taba ji wanda yace ya gaji da numfashi sai ya gaji shi ma nan ba a sa ransa ba dan haka kun ga kenan aljanna in kana yin tasbihi da hamdala ma ba wani aiki kake na wahala ba a'a abu ne kake yin sa cikin mi cikin nutsuwarka ta'amuhum jusha to abincinsu da annabi ya ce za su ci za su sha to ya ne ne kuma in an ci an sha to wannan abincin daidaituwarsa shine gyatsa an gane in sun gama ci sun sha tun da annabi ya ce ba bayi to daga mutum ya yi gyatsa kuma shi kenan sai cikin ya dawo seti wa rashhuhumul misk sai kuma guminsu yana ƙanshin almiski idan sun fitar da gumi sun kuma yi gyatsa to shi kenan abinci ya daidaita sai dai a tsoro ne an gane kun ga aljanna akwai ne wani da hada shugul na samun jannat yau mafi shugul haka akwai jin daɗi a aljanna shi yasa mutum me amin ya Allah ubangiji ta Allah ya ba mu aljanna shi yasa dukkan daɗi yana ina aljanna wallahi da bayi na Allah suka gane cewa rayuwa tana mi lahira ko sai suka dukufa wajen neman ta inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا يوا متعني نكركي دا سوكا غاني يا الجنة تكيا لاهرة سودا الله يشمي وإن الآخرة لهي حيوان أما كمامي لو كانوا يعلمون sai wato ainihin wallahi suka saki duniyan nan suka riki ayyuka na gargari saboda su samu ina samu aljanna so da rayuwa tana lahira kuma rayuwa tana aljanna Allah ta'ala ya bamu aljanna walahum fiha fil jinani sannan cikin aljanna ta yadu nan suna da azwajun mata nisa'un wato wajawari suna da mata da kuyangi yani min al-hurul ain yana nufin daga al-hurul ain an kira mata aljanna al-hurul ain malamai suka ce saboda kyawawan idanuwansu suna da manyan idanuwa kuma farin fari ne fat an gane kuma bakin baki ne mai wulik an gane kuwa ba irin matanmu na nan wata in ka ga idan ta kamar an sa tiya gas mutahhara wato tsarkakakku min al-gha'iti sannan mata aljanna tsarkakakku ne daga bahaya wal bauli da kuma fitsari wal haidi da wato ainihin mi haila wal nifas da jinin haihuwa wal busar da wato ainihin ya wal mukhab da majina wal mani da mani wal walad da yaro kullu qadari kai duk wani da mata aljanna ba su da shi na haka sunan da aka ce mutahara mutahara din ne da full suna na mutahara an gane wannan kuma yana daga cikin siffofin matan aljanna shine tsarkakakku ne ba wani abu na kazanta ne tattare da su kamar yadda Allah kuma ya kira su cewa ka anna ka amsalin lu'lu'il maknun kamar wani lu'lu'u ne wato ainihin ka annahunna baydun maknun kenan kai wani lu'lu'u ne da aka tsare kai ka ce wani kwai ne da aka tattala shi aka rufe sannan Allah da kansa yake faɗa dangane da mata aljanna ce inna an sha'na hunna in sha'a Allah ce mun kera su kerawa faj'alna hunna abakara muka sanya su kuma dukkan su mi ƴan mata ne babu zaura a aljanna an gane uruban atraba an gane sannan tsare kun juna ne sannan kuma Allah ya kira su wa kawa'iba atraba kawa'ib shine kirjin su ba su da rigan mama kuma kirjin su ba kwanciya an gane matan duniya ba haka ba ne ba daga ta haihuwa ɗaya ta yi biyu da kuma abubuwa duk sun riga sun sun canza to matan aljanna ba haka suke ba matan aljanna mata ne masu tsarki mata ne kuma da Allah ta'ala ya kera su wato ainihin kerawa mata ne kuma waɗanda suke sa'annin juna duka an gane kuwa ba wacce tafi wata mu yanzu in kana da wata wacce kuka shekara ashirin ka samu wata sabuwa sai ka ga wacce yan shekara ashirin din kana ganin ta Allah ta'ala dai ya mana dace dan haka dai wa azwajun mutahhara wato wa lahum fiha azwajun mutahhara a aljanna suna da mata wato ainihin tsarkakakku wa hum fiha khaliduna ga kuma abin da yafi komi dadi a aljanna shine wa hum fiha khaliduna dan aljanna ne kuma su madawwama ne a ciki da'imuna la yamutuna fiha kunji madawwama ne ba za su mutu a aljanna ba ba a mutuwa a aljanna wala yakhrujuna minha sanan ba za su fito daga aljanna ba an gane idan yan aljanna sun gama shiga aljanna yan wuta sun shiga za a ce yan aljanna ya ku yan aljanna sai su leku ya ku yan wuta sai su leku sai a ajiye musu mutuwa tsakanin wuta da aljanna a ce sun san wana yan aljanna su ce sun santa yan wuta su ce mi sun santa sai a kwantar da mutuwa sai a yanka ta tsakanin wuta da aljanna sai a ce yan aljanna khuludun wala maut kuma yan wuta khuludun wala maut yan aljanna rayuwa ne yanzu za a yi ta yi dawama ba mutuwa kuma yan wuta haka dan haka ba a taba ranar da yan aljanna suke farin ciki ba irin wannan ranar cewar yanzu sun shiga babu ne babu mutuwa an gane kuwa sannan kuma ba fita an gane in mutum ya shiga aljanna wuta dai in an shiga in mutum yana tauhidi zai fito amma aljanna in an shiga an riga an shiga kenan ubangi ta'ala ba mu aljanna an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna wato tawoga ayari na farko da za su shiga aljanna ala suratul qamari lailatal badri wato a bisa haske na sura kamar suran wata a daren sha hudu sun malladi ne ya luna ala ashaddi kaukabin durriyin fi samai ida'atan sannan waɗanda suke biye da su ko to suna da tsananin haske kamar mi hasken tauraro wanda yake sama la ya buluna sannan ba su yin fitsari wala ya tagawatuna sannan ba su ba haya wala ya filuna ba su yawo wala ya mtakhituna ba su majina amshatuhum zahab ko kum ɗinsu matajinsu na zinare ne an gane wa rashuhumul misk gumunsu yana ƙarshen almiski wa majamiruhum wa majamiruhum al-uluwatil anjuj udtib wato turaren su kaskaye da kasko da za a sa musu wato na turare ne wanda yake malamai suke cewa wato turaren India udtib wa azwajuhum al-hurul ain matan su wato ainihin sune al-hurul ain ala khalqi rajulin wahidin wato matan nan dukan su a bisa halittar mai mutum daya ala surati abihim adam sannan a bisa surar baban su annabi adam sittuna zira'an fi sama tsawon su zira'i mai sittin ne a sama an gane wannan kaɗan ne daga cikin ni'imomi na na aljanna da Allah ta'ala ya ambata amma bayan wannan bayan koramai bayan mata akwai uyun akwai 'ya'yan itatuwa an gane kuwa 'ya'yan itatuwa wato ainihin a cikin aljanna don haka kawai dai aljanna وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر wato aljanna duk wata ni'ima da da mutum zai iya tunaninta to akwai fiye da ita a aljanna don haka mutum ya roki Allah ya bashi aljanna muna roƙi Allah ta'ala ya bamu aljanna sannan waɗannan ayoyi da muka karanto tun na farko ku sani cewar da suka yi magana akan bauta da kuma abin da za a ba wa 'yan aljanna to kamar suna maka ishara ne cewa abin da zai kai ka aljanna shine mi bautawa Allah yau kaɗai ta shi da bauta ba tare da kayan shirka da shi ba kamar yadda muke jan hankalin duk waɗanda suke mabiya ɗariƙu su jefar da ɗariƙun nan su zo su rike sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su jefar da rataye-ratayen shehunan nan wallahi ba zai tsinana musu komi a nan duniya da lahira ba na haka su ajiye su su zo su rike annabi sallallahu alaihi wasallam su bi tafarkin sabai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma wancan tafarki da suka bi tafarki ne ba na daidai ba tafarkin rataye-rataye tafarkin kiɗa da rawa da wannan duba addini ba addinin musulunci ba kiɗa addinin musulunci ba rawa addinin musulunci babu abin da duk suke na wannan sharholiya na aka su zo su bi addini na daidai domin mu gudu tare mu tsira tare insha Allah ta'ala kuma anan za mu tsaya gobe zai mu tashi a rubu'i na inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa ubangiji ta'ala mana dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah